الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ديمنا ينين ثلاثة sha uku ga watan hudu rabi'u sani kenan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan turawa muna goma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddara mana ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam Bukhari wancan satin mun kwana akan hadisi na ɗari hudu da arba'in da hudu inda Khabbab ibn al-Arat yake magana cewa duk abin da mutum ya kashe in dai a hanya sai ta alkhairi ana ba shi lada in ban da ginin gida wanda ya zuba kuɗin shi don gini wannan shine ba a ba shi ladan komai shine hadisin da muka karkare a kan shi yau abin da za mu tashi shine babi na ɗari biyu da goma sha ɗaya wanda yake cewa babu amalin rajuli ma'a ummalihi mutum ya yi aiki tare da ma'aikatan shi in ka zuba leburori suna aiki ka kwatsu da leburorin ku yi aiki mai matsayin shi wani kuma ba an ce bayar da suka ɗauki kwano tun daga farkon yini har magari ba kai ma sai kai haka ba ka ake nufi ba amma da akalla an nan kwaba haka ka ɗan sa shebur ka ɗan caka ka ɗan kwaso ka zuba in za a ɗauko ruwa haka ko ka ɗan kama mesa ka ko ka jona ka ɗan riƙe in wani abu ya mai kwace jiho ka za ka karɓa ka ɗan jefa haka ka koma gefe wannan babu laifi mutum ya irin wannan aikin ne matsayin shi a mizanin shari'a حدثنا أبو حفص ابن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمرو ابن وهب الطائفي قال حدثنا غطيف ابن أبي سفيان أن نافع بن عاصم أخبره أنه سمع عبد الله ابن عمرو قال لابن أخي له خرج من الوهب شيء رواية يكي تشوى يجي عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو هنا عبد الله بن عمرو بن عاصم to Allah dan amru dan af sai yake ce da dan dan uwan shi ma'ana dan wansa ko dan kanin shi yanzu kamar Abdullahi dan amru yana magana da dan sa kenan eh qala li ibn akhi lahu kharaja min al wahbi shi wannan dan na dan uwan shi ya fito ne daga al wahab menene al wahab malaman larabci suka ce duk gurin da yake lafiyayyar ƙasa ce ba tsandauri ba tudu da kwari kwantacciyar ƙasa ce lafiyayya al'ardul mutma'inna ana iya kiranta alwahab don haka duk ƙasa in dai ba fekuwa ba ce ba dutse ba ne ba tudu da kwari ba ne ana iya kiranta alwahab malaman luga kuma suka ce akwai sananniyar gona ta amrubin al'af shi baban abdullahi kenan ita wannan gonar ana iya kiranta ko ana kiranta alwahab kamar da larabawa ko yawancin sahabbai idan suna da doki ko suna da gona ko suna da gida ana sa miki suna kamar ina ji abu darda ne ko yana da gona da ake kiranta bai ruha wadda aka ce ta fi kowace gona daɗin ruwa amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun da itacen dabino ya fi ɗari a cikinta yana koma gida ya ce matarsa ko fito wannan gona ta zama ta Allah da matsayi ya ba da sadaka ga al'ummar musulmi saboda ita ce fi komai so a duniya to an ce ba za a samu aljanna ba sai ka ba da abin da ka so da haka ita ce ya fi so don haka sai ya ba da ta don Allah maɗaukakin sarki ya ba shi aljanna masu yi da gaske kenan eh wannan an faɗa sai dai sake nan nagewa eh to amma su ana faɗa suna badawa ne aiki da cikawa ne yasa sun yi nisan da duk damuwar mutum ba zai iya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kuma banda wannan akwai fadala da Allah yake bace su manzo Allah ce wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu yace na rantsa da Allah inda ɗayan ku zai samu uhudu na zinari aƙallan lissafin uhudu na ƙauyanci na ƙarshe shi ne mace ya kai girman masallacin nan shi ne mafi ƙanƙantar misalin da za ka ubudu wasu suna ganin dutsen ya kai kilomita girman ubudu to aka ce inda za ka samu na zinare kuma ka ɗauki zinaren ka sadakar ba zai kai abin da tafin abinci na sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada ba sai in ya dauki kofin hatsi ya bada ya fi kai da za ka bada girman umuri na zinari ka ga wannan sun yi fitin kuɗin da ba za a kama su ba tare da haka ba sa kyashin wannan dukiyar tasu alhamdu da abin da ya kwashe mu magana ana iya sawa gona suna to shi ma amr bin al-as yana da gona da ake kiranta al-wahaqu kuma za ta iya ɗaukar haka ɗin tunda watakil ya rasu an raba ta gado abdullahi ɗan amru ya gaji gona ɗan uwansa shi ma ya gaji gona watakil wannan yaron ya zo kashin babansa yana gyara a cikin shi malamai suka ce ita gonar idan aka yi kundime ana fidda tumba ta fi miliyan ɗaya a cikinta ko ta kai dubu a cikinta kuma kowace ana sayar da jar alida da haka idan aka yi kunduman gonar itacen kaɗai da yake ciki tumbar ana sai da ta dirhami miliyan ɗaya a shekara to kaga kenan tun a dafa malamai ko sahabbai su sai iya sarrafa dukiya kuma sai iya neman kuɗin da haka banda yaƙi da za su zo su taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi kasuwa su karanta alqur'ani su karanta hadisi kuma su san yadda ake neman kuɗi wani kwaɗe din aka yi kunduma itacen ta ba za a cinye kuɗin a cikin shekara guda ba to wannan gona ake kiranta alwahab dan haka wata il kamar ya fi daukan haka din ya fito daga asalin gonar ta Abdullahi dan Amr dan Abu ake kiranta alwahab wacce take da albarkar itatuwa da take supplying timber ko azara na gini a wannan lokacin da haka ya fito daga gonar sai Abdullahi yake tambaye shi qala ibn akhi lahu kharaja min alwahab daga gonar su kenan aya amalu ummalu sai ce ma'aikatanka suna aiki kuwa ma'ana tun da yanzu yana da koshin na babansa ko ya gada a wajen baban shi ɓangarenka na san ka zuba 'yan aiki suna aiki yau ko ba sa yi a yi amalu umaru ƙala la'adari sai ce wallahi ban sani ba ƙala sai Allah yake ce da shi amma laukunta safafiyan yace da ka zama mai wayo mai kaifin basira wasu suna fassarawa haka safafiyan a kileba man mutum mai wayo wasu kuma suka ce saƙafiyan da ka zamanto kana da hali irin na 'yan ƙabilar banu saƙif su ne ba sa barin leburorinsu su yadda suka ga dama lokacin da suka zuba su fi masu aiki suna cikinsu suna aiki tare duk abin da za a yi tare da su aiki gina yake ce masa laukunta saƙafiyan la'amilta ma ya amalu ummalak da ka yi irin abin da ma'aikatanka suke aikatawa za ka yanzu da kana aiki tare da su ka shiga cikinsu za ka bani labari suna aiki ko ba sa aiki sun maltafata ilaina mai riwayar afin sai yake cewa sai kuma azula dan amurmu kuma sai ya juyo ya kalle mu sai ce inna rajula idza amila ma'a ummalihi fi dari idan mutum yayi aiki tare da leburorin shi a ginin gidansa ko a gidan shi wa qala abu asim marra mai riwar wani lokacin sai ce fi malihi a cikin duke shi ko dai ka yi aiki da leburorinka a aikin gidanka ko ka yi aiki da leburorinka a cikin aikin dukiyarka da ake yi kana amilan min ummalillahi azza wa jalla to zai zamanto ma'aikaci a cikin ma'aikatan Allah madaukakin sarki gidanka ne ka zuba leburori za a aiki ka ɗauki kai ma ka tsaye leburori ko da aiki na minti uku ne to Allah zai rubuta ta cikin ma'aikatanka dukiyarka ce ana gyarawa watakil ka zazzage riɗi ana aunawa ana zubawa a bahu kai ma sai ka kama fatar bahu a ɗura ai dukiyar ta ce a ɗaga bahun tare da kai a ɗinke tare da kai za a maida gefe a kama a maida gefe to kaiwa zai biya ka ba wanda zai biya ka tunda dukiyar ka ce ko to Allah sai ya rubuta ka kana cikin ma'aikatan Allah madaukakin sarki kaga dinin musulunci ba abin da za a yi kai a ce tafi a banza ba a komai na banza a cikin musulunci komai kai akwai lada kana amilan min umalillahi azza wa jalla shine babin da Imam Bukhari ya kulla da haka in za a yi aiki a gidanka ya kamata wani lokacin ka tsaya ka sa ido ka gani aiki kuma ba za a rasa yan ƙananan gyare-gyare da za a yi maka ba wani ɗan ha'inci da za a maka yan ƙananan insha Allah in aka juya aka juya aka ga ƙananan dole dai a haƙura sai amma abin da ya dace kuma sannan su kansu leburorin za su ji daɗi in sun ga aikin da Allah ya ba su ba ƙyanƙyamin ka kake ba kyamarka kake ba za su ga cewa ashe su ma ba dan Allah ya tsane su bane ya ajiye su akan wannan sana'a din tana daga cikin tausasawa abokan aiki ko abokan halitta in ka yi irin abin da suke ba tare da kayi tsantsanin su ba Allah ya samu dace babu tatawuli fil bunyan imam al-bukhari sai koma to babin da yake magana akan dogayen gini tsawaita gini me matsayin zangara zangaran gidaje حدثنا إسماعيل حدثني ابن أبي الزناد عن أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياسي لا تقوم الساعة القيامة بذات ساهبة حتى يتطاول الناس في البنيان أسيمتاني سنيس تيجينيا dogo dogaggeniya kenan za a ce ko tsayayyeniya har sai mutane sun yi gasar tsawo a wajen gini alkiyama ba za ta tashi ba sai kaga mutane suna gasa a wajen gini mai tsawo yanzu wace ce longest tower a duniya na burjul khalifa ita ce ta fi kowace tsawo na laraba suna kiransu na tsihatu sahab su wannan kowar ɗin na tsihatu sahab ma'ana gini mai dungurar gajimare haka ake kiransu yanzu ga sa ake in wannan ƙasar ta yi nata mai hawa kaza aka ce shi ne kowanne tsawo a duniya wata ƙasar ita ma sai ta tara kuɗi ta ce za ta yi nata wanda ya fi kowanne tsawo yanzu ina ji wata ƙasar ta yi lantin ta ce wata shekara ce za ta saki ginin da ya fi kowanne tsawo a duniya to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari alkiyama ba za ta tashi ba sai mutane suna gasa a wajen gini mai tsawo kuma ya faɗa a cikin hadisin Jibril ba ni labari akan alkiyama ko sai yake ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il sai ta fa akhbirni an amaratiha ba ni labarin alamomin ta sai ta an talidal amatu rabbataha baiwa ta aiki uwar gidiyarta wa an tara al-hufat qura al'ala ya taɓawalu na filmuniyan ya ce wa an tarar shufat za ka ga mutanen da suke tafiya da ba ta kalma ƙura tsirara suke an tarar shufat al'ura a makiyaya ko ya matsirara tsirara suke tafiya al'ala talakawa ne ya taɓawalu na filmuniyan suna gasa a wajen gini mai tsawo duk yawanci wannan ƙasashen na gwam kafin a samu man fetur suna daga cikin fakiran ƙasashe a duniya dan ba su da arzikin komai in banda musulunci sai kuma zuwan man fetur shi yasa ko mulkin mallaka ake ba a fiye zuwa gurin su ba dan ba abin da za a mallaka a gurin su ba abin da za a samu sai bakin talauci sai zafin rana da zafin sahara haka matsayata ne matalauta ne da musulunci ya zo a nan ne ya fara yafa musu rigar arziki aka fara sanin da su a duniya sannan da Allah ya sako musu man fetur sai aka fara amfani ko suka fara takara a duniya ta gasar gini da haka yanzu kere-kere da gini masu kyau da hawa motoci mai tsada sai ka je gurin su shi yasa manzo Allah ya zuki zurtafar da su da tukat qura al'ada ko mu mana yanzu in ka dawo da yawan makiyayan za ka ga su ma fa suna kera gidajen dai su ma ko a riga ne man riga yan rigar idan mutum yana da jari sai duba yan shanun sai sai da hima sai buga kwano da aka da kalin su ko gidan alhaji ne yanzu ba canji yanzu yana nan shi ma ya permanent guri biyu shekara in kabo yana nan amma idan bai ba za ka ga yau ya koma nan gurin gobe ya koma nan amma da ya buga kwano to shi kenan ya yi permanent residence kullum kabo a nan gurin shi ma yake zaune to alamar dai alkiyama za a tadda mutane suna gasa a wajen gini mai tsawo to tunda manzo Allah ya bada alama ce cikin alamomin alkiyama abu ne mai kyau kenan ko mara kyau yana da kyau a ke kashe kudi a gida ko babu kyau duk da alama ce ta alkiyama ko? na? na? gini mai tsawo to a yanzu ana yi dacin ana gini a sa bulo bakwai a yi linta yanzu aka ce ya yi ganganta haida a sa takwas a ai ina bin ka hankali ne eh daga takwas yanzu aka ce takwas ya yi kankanta masu ma walda yanzu sun daina yin kofa mai takwas sai ka ba da oda yanzu sai dai amma kofa mai tsara ai duk kamar an dawo gini mai tsawo kenan ko da in ka tashi wani lokacin sai ga gine ruwan gwadan ya biyo ba maki in ya bi ta kofar gidanka sai ta kai gidanka saboda akwai yake yanzu sai an dago ginin an dago a ce ai ya dago ginin sosai ba shine ba ginin makwabcinka da shine mai tsawo angwar in ka bige gidanka za ka yi to ba za ka yadda bai ka zo zai da za ka mai kaɗan ɗaga shi ko kaɗan ai gidanka ya fi na kowa ɗagawa a unguwar ba shine ba abinda ibn hajar ya faɗa kenan ya ce abinda ake nufi an yi san awala nasu filmu ne an shine duk wanda ya tashi gini baya so na dan uwan shi ya dara nasa tsawo fuska ta farko fuska ta biyu ce shine ko dai mutane suke gasa a wajen alfaharin gini mai tsada wanda ya kashe miliyan kaza a gidansa to in na tashi ni miliyan kaza zan kashe wanda ya zuba kaza da kaza a gidansa in na tashi zuba kaza zan yi shine ce ko dai alfahari wajen kawar da za a zuba a gidan ko kuma kafafa da ginin gidan miliyan kaza na tashi a ce rodin ma da aka zuba a foundation da tsakuwa yadda aka sa bulo kaza a kasa ba shi ne ba ya ce to yana nufin waɗannan abubuwan guda uku ko dai su yi gasa a wajen tsawo kowa baya so na makwabcin sai fi nasa tsawo ko suke alfahari wajen tsadar kuɗin da za a kashe ko kuma decoration na gida ɗin in wani ya zuba alatu kaza wani ya zuba alatu kaza za mu da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a karatun yau ko a karatun gaba insha Allah ta'ala ba da zamu yi karatun ko mu da hadisin ba lokacin kawata gidan za a zo a tadda gida ana mai da shi kamar rigar sawa in ka kalli gidaje da yawan kamar rigar sawa musamman gidan da suka shafi talauta ku yi hakuri in aka aka zane shi aka zane ɗaya kamar babban riga amma da aiki inda za a ɗauki hoton a yi zana a gaban riga in ka sa lafiya ta in ka shigo cikin gidan akwai wallpaper da ake sawa zanen wallpaper din ko zanen fentin da ake wannan fura kamar ta jikin riga haka mamma Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a yi a tashi kiyama amma da ibn hajar yake cewa baya nufi kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza alamar alkiyama ce lalle wannan abin ya zama to haramun ne har yanzu dai idan mutum ya yi gini dan ya rufa wa kansa mutunci ya rufa wa kansa asiri ya yi masa maganin ruwa ya masa maganin zafi ya masa maganin sanyi matsawar ya isa ya yi wannan abin da ya yi har yanzu ba abin zargi ba ne ba zai rasa lada ba don iyaka bukata ne amma don alfahari da ke tsare ne ya nuna ya samu daula yana iya satar kuɗin al'umma yayi wannan za ta zama tolifi da bala'i a gare shi Allah tsare mu la taqumu sa'atu hatta yatatawala an-nasu fil bunyani حديثي نقبا يتي أخبرنا عبد الله قال حريف ابن السائب سمعت الحسن يقول كنت أدخل أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان يتي إنا شقا جدا جماعة من ذن الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان ألوكة ملك عثمان بن عفان أني من ذن الله يا وشي an yi abubakar ya wuce an yi umar ya wuce an zo zamanin Usman bin affan jagorori guda hudu a zamanin su sai ce fa'ata na wani suƙufa ha biyadi ya ce amma ina meka hannuna ina taɓo rufin ɗakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaya ɗakin kawai da ya ɗaga hannun shi haka yana taɓo ɗakunan rufin ɗakunan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ya tsawon sai yake kenan eh dama magana da ake akan at-tatawul fil bunyan ko tsawon gini da yake so ya ga maka to shi manzon Allah ga yadda yana nasa ginin shi wannan mai riwaya sauran yake cewa a har lokacin gin zamanin Uthman dan Affan in ya shiga dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya daga hannunsa yana taɓa rufin daki silin inda rufin yake da azara in ya daga hannunsa yana taɓawa zira'i nawa kenan na bai wuce kafa bakwai ko kafa takwas na susuwa ba na da waye waye mai tsawo a cikin su ba kowa bane mai tsayi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas akwai masu tsayi cikin su kamar Umar dan Khattab yana cikin masu tsayi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk in girman doki ko ya kai dani takwas shine idan ya hau dokin in dai bai sa kafarsa a sirdi ba to kafarsa za ta ja kasa duk girman doki in dai ya hau in dai bai dora kafarsa a linkafa ba to kafarsa za su taɓo kasa duk tsawon doki to wata kin kaga tsabar ginin halittar ma za ta isa wa haidan ya tsorafi shi eh wani lokacin gaskiya ginin halittar mutum yakan taimaka mai wajen kwarjinin da yake samu yana da kwarjini ana matukan tsoron shi har arna suna tsoron shi to amma an kazo mutum ka gani daga akan doki kafa sa a kasa sai ka san da matsala eh ko dokin baya yi idan ya tura shi gefa ai ka san ba a dade ana yi eh Allah ya samu dace dan haka ba kwa bare yake da tsawa cikin su kamar Allah dan masauki ba da labari ko dan ya hausa ma ana ganin dan tsalar tsalar da kafafun shi ba kowanne bane mai tsawon shi dan haka fassara ta kamar bata karo shi ba eh ko sanan wanda yake wannan magana kaga tabi'i ne tunda bai ba zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana matsayin saboda yake magana kuma ya ce a zamanin khalifancin Usman ibn Affan in ya daga hannun shi yana tabo rufin dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za mu tada hadisin da zai ga mana ma daga kasa zuwa sama ne wani daki amina na dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ma shine kai tsaye yace wa bisanad da shi dai wannan isnadin hadisin an abdullahi qala abdullahi yace akhbarana daud ibn qais qala ra'aytu al-hujurat yace na ga dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-hujurat yace min jaridin nakhli wasu su an yi su ne daga zarbar dabino ɗakin kamar ginin bukka aka yi musu irin ɗaki na kara رأيت الحجرات من جريد النخل daga zarbar dabino aka yi su ne aka kakkafa da itace da kara da wannan zarbar dabinon su ne aka sa aka kewaye maghshiyan min kharij an lullube shi daga baya bi musuhish sha'ari da ganyen bishiya mai laushi ko gashi ko ganyen bishiya bacin an kafa zarbar dabinon to za ga ba za su haɗe da junansu ba to irin wannan abin da yake tsakanin itacen ko yanzu ne idan aka yi ɗakuna a riga na bukka a yakan ɗauko kuma kamar ganyen abinan shabara mai laushi akan sa a tsakani sai a tanka sai rike wannan ƙofofin da suke tsakani ya ce shi ma daga baya an kawo wannan ganyen an sa an tanki aka ɗakunan first ladies suke na wancan lokaci kara ne da zarbar itacen dabino an sa ganye shine aka sa aka tanci wa abunnu yace ina tsammani da ya shiga gidan haka sai wa gidan na gaggawa yasa ce wa abunnu ina tsammani araban baiti fadin tsakar gidan min babil hujrati ila babil baiti daga kofar ɗakin zuwa kofar gidan ma'ana ba shi ne faɗin tsakar gida ba in ka shigo gida daga inda ka tsaya zuwa kofar ɗaki ai da shi ne tsakar gida sai ce daga kofar gidan zuwa kofar ɗaki na hawan min sittin aw saba'i azru'i kwatan kwacin zira'i bakwai ko zira'i takwas ne duka bai fi mita tara ba tunda an ci ina ji daga nan ai zuwa tsinin hannu ne zira'i ko don ka ajiye ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai shine fadin tsakar gidan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine challenge ko ce daga cikin su daga kofar daki kofar gidan zuwa kofar dakin da idan ka dana zira'i guda bakwai ne nahwa min 60 aw 70 azru'i wa ahrizul bayt ina tsammani fadin daki bai shiga ba sai amma ina tsammani fadin daki a dakhil daga ciki ashra azru'in zai kai zira'i kamar goma kaga kenan fadin tsakar ɗakin kamar ya fi fadin tsakar gidan abin da ya kiyasi kenan wata il daidai ne wata il kiyasin sa ba daidai bane ko kuma muka kalla idan aka ajiye gado manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah ko ajiye katifa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah idan yazo zai dungura goshin sa sai ya taba kafan nan Aisha ke iya sa goshin sa a gurin ko kuma ta inda aka sa gado daban inda ake sallah daban inda Aisha ta sa ko kasa to kansa baya kaiwa to wataƙil dai ka bar shi a zira'i goma ko abin da ya kasa da zira'i goma har yanzu idan ka ajiye zira'i goma bai fi fit goma sha biyu ba ko kasa da haka ko ga dai magini ko e ya yi faɗi ya kai zira'i goma sha biyu a mita mita kenan ko a ba mita ba fit to fit ko wa azunnu yace ina tsammani sun kahu rufin ɗakin daga ƙasa zuwa inda za a taɓo rufin ɗakin bainar sama'i wasabi'i bainar samani wasabi'i tsakanin zira'i bakwai da takwas shi ne tsawon ɗaki a ga yanzu maganar doga yake a ta wuce gurin ko za ka an ka ajiye hannunka ɗaya biyu uku abin da ya baka tsawon guda bakwai shine tsawon ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ma ko ina ji a tsaye na kusan zira'i biyar ko na irin bukkar masu kuɗi ce ko to irin kaɗin wannan kama bada na awwala khalqin nu'idu ko ko ga Allah ya da farko sannu a hankali zai ne mai tashi haka yake a rayuwar duniya haka ake kuma a rawar lahira duk gayan da aka yi aka wuce sannu a hankali sai an maimaita shi yanzu idan gayu sun kure sun kure da an ce wani aikin 1960 aka yi wannan gayi in style na aski ne ga an ce yan gayin da haka suke in ta kalmi ne mutu ce duk irin sani kamar ba da na awal kalfi nu'idu duk abin da kaga an yi domin mai tawa ake in wani tabara dan iska ya fito yayi sai ka tarda a tarihi ba mamaki a garin ko a unguwar an yi kamar da shi ima in bai wasa bai da karshen wancan yayi ma haka na ka karshen su in kayi kirki akwai irin ka na kirki an yi su tun da farko to yake cewa azunnu sun kahu bainas samani wa sab'i nahwa zalik ko dai makamancin haka ko ya kasa bakwai da kadan ko ya dora akan takwas ko ya kai goma da haka dai tsawon zira'i bakwai bai kai tudun wannan masallacin ba ke sa wancan sahabin ko wancan tabi in ya daga hannun shi yana tsaye yana tabo rufin ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya kwatanta maka kenan babu dagawa a wannan gini wa waqaftu inda babi Aisha da naje kuma sai na tsaya a kofar ɗakin na na Aisha fa idza huwa mustaqbilul maghrib ko mustaqbilul maghrib sai ga shi kofar ɗakin tana kallon yamma yanzu an tashi kini zaka ga ana cewa kar a yamma saboda kallon rana ko to kofar ɗakin na na Aisha ɗakin da manzon Allah ya rasu ɗakin da manzon Allah ya fito ɗakin da yana kallon yamma yana kallon rana da aka ta direction na ɗaki an gaya ma da ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowace amar an mata iyaka salatin ta daban amma alika suke da juna ina ganin ma za mu tada hadisin a gaba manzon Allah na ɗakin na na Aisha amma ta jiyo wani mutum na sallama a kofar ɗakin Hafsa take ta manzon Allah ba ka gida amma ga wani sin yana sallama a ɗaya gidan naka kishin mata da kowace baya motsawa ko manzo Allah ya ce na ji muryar ina tsammani bakkanta ne na na shayi na na reno ma'ana gidan da aka shayar da Hafsa wanda suka shayar da ita to me gidan kamar baffa ne a gurin Hafsa don haka shi yasa zo gurin ta sai ta ce kana nufi baffan mutum na reno ko mai gida baya nan zai iya zuwa ce kwarai da gaske ta ce ni ma kenan wani da yana raye zai iya shigowa gida na manzo Allah ce kwarai da gaske fata ke da duk da suke ba a raba su da ba a raba su da kishi da yan ƙananan maganganu amma me yasa aka jiyo dai daga wani gurin a nuna maka cewa ɗakuna har yanzu dai amanna suke da juna ta yadda abin da ake a wani gidan duk da an killace an kewaye shi amma wani gidan ana sanin me yake faruwa a cikin wannan gida din wallahu ta'ala alam in an yi wannan kenan karancin fitina da karancin gulman maki da busuru tsoma duk za a iya shi wataƙil kuma na zai fi sauƙaƙa idan mutum ya tashi zai yi aure kano da abuja ya kamata ya manne sai musu boda eh da ka fito daga kano goodbye kano state from kano state to a ce welcome to jigawa zai fi a ce gaskiya haka ake amma idan an yi kano da abuja ɗaya guri kaza ɗaya guri kaza shi ma ba laifi bane an samu magabata sun yi haka abubakar siddiq radiyallahu anhu yana da daki a jikin gidan manzon Allah a jikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce in na rasu a toshe kofar kowa duk wata kofa da ta jingina da masallaci wanda ana bude kofa za a shigo masa harabar masallaci manzon Allah ce ku toshe kofa ɗaya ta za ku bari ita ce ta abubakar siddiq malamai suka ce ishara ce ta cewa shi kaɗai ne zai zamanto khalifan shi a bayansa shine kaɗai idan aka bar kofar shi yana fitowa zai shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya jagoranci sallah da haka kenan sunnar da ake haihuwa lokacin yana da kyau a ce gidan liman yana kusa da ina yana kusa da masallaci kafayen da suka ci gaba in sun gina masallaci ba a gina shi haka sai a zo a yi dan fareren gida a ce wannan ladaren ne wannan na liman da haka in kun zo yau ku sai yau yana gida na'am Eh. na'am yau ku sai liman yana gidan amarya yau bai zo ba kawai kai tsaye ka za a yi kwam kwam kwam ni kenan sai a taso shi haka shi ma bilal yake idan ya kirawo sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba sai ya leka tunda gidansa yana leke da masallaci sai ya ce mashi as-salata ya rasulullah lokacin sallah yayi da haka manzon Allah sai ya miƙe sai ya yi raka'atul fajiri sai ya shigo masallaci sai a yi sallah to inda za ku yi kokari ku gina masallaci to sai ku yi gidan liman ku yi gidan lada matsalar sallah ta wuce idan ya ƙara amarya maimakon ku ya tafi can wata unguwar sai ku ɗora shi a sama to shi abakar da yana da gida almuhim a cikin ɗakin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya sake aure kuma sai ya kai ta wata unguwa a Madina ana kiranta As-Sum wata unguwa ta a cikin Madina shi yasa to lokacin da manzon Allah ya leko suna sallar asubahi a hadisin da Anas dan Malik ya bada kwana takwas manzon Allah yana rahin lafiya amma ran da zai rasu din sun yi sahu a bayan Abubakar Siddiq manzon Allah manzon Abubakar na karatu manzan Allah ya ji jikinsa ya yi sauki ya ɗaga labulan ɗakinsa ya leko ya ga mutane sun tsaya a tsaho ana sallah kamar yana raye sai fara'a da murmushi ya kama manzan Allah ko na rasu kenan addinin musulunci lafiya ka da daren da yana nan manzan Allah sai murmushi ana sai ce yana murmushi fuskar saka ce takarda ce dan haske mutane da suka so su fitinu manzan Allah ya musu magana ku saurara ku saurara ku nutsu ku ci gaba da ibadar ku to wannan walwala da ta bayyana a fuskarsu abinda bahaushe ke cewa idan mutum zai rasu za ga kyansa yana fitowa fili haskensa yana fitowa to shi ma haka abubakar wannan sai ya sa abubakar ya tsammanin jikin manzon Allah ya gama warewa ya yi komai sai ya koma can gidan amaryarsa a sun magana da ya karanta Abuja ba da yake ta sahihu kuka tafi ko da haka da manzon Allah ya rasu duk hayaniyar da ake abubakar yana can wacan gidan amarya yana can Abuja yadda aka taɓa sannan ya dawo almuhim idan mutum zai jera gida ga gida ga gida ya yi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da za a yi ana dunkule a nan gidan ne ba lafiya a nan ne ba lafiya a nan ne da matsala a nan duka ana tattare ana tare za a iya sanin su haka in ya raba unguwar shi ma babu laifi to dai gidajen manzan Allah amanna suke da juna ta yadda abin da ake a wani gidan ana iya jiwa daga wani gidan na manzan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qaftu inda babi Aisha ta na tsaya kofar ɗakin Aisha fa idza huwa mustaqbilu lil maghrib sai naga kofar ɗakin yana kallon yamma kaga dai fadin gidajen matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsakar gidan bata wuce ba buji kura biyu ba fadin ɗakin bai wuce zira'i goma ba tsawonsa inda rufin ɗakin yake bai wuce zira'i bakwai ba haka ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗakin ka iya cewa da ice da kara aka yi shi aka gawo ganye aka cinci haka ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da wani ya raba ya ce ɗakunan matan manzon Allah kamar kashi biyu ne akwai wanda suka samu alfarmar an musu da wannan karan akwai wanda kuma an musu da laka ina ji man manta magana ba yana cewa ɗakuna biyar da laka ɗakuna biyar da kara da irin wannan zarbar dabinin haka aka yi shi wani haka wasu sun samu alfarma renovation ya zo kansu an gyara wasu kan a karo sun kansu Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kwatanta masa har wa yau da rayuwa sannu a hankali in kana da mata karka ce to dole dare ɗaya komai sai kayi iri a iya bi sannu a hankali idan da niyyar adalci aka ɗauka sannu a hankali za a kai in ka ce kayi dare ɗaya wata ɗin ba zai yi ba sai ka tara kuɗin da zaka wa kowace kujerar maka lokaci ɗaya wata ɗin ba zai yi ba amma babu laifi da kyakkyawar manufa da kyakkyawan dalili in an yi adashi an tara sai a biya wani in an yi adashi an tara sai a sake biya wani in an yi adashi an tara sai a biya wani in kace sai ka tara duk shekara kana tara ana karawa wata ɗin duk shekara ya ta cinye abin da ka tara kaga kenan gara an tara a sallama ɗayan an tara a sake sallama ɗaya Allah ya sa mu dace wa bi sanad عن عبد الله قال أخبرنا علي بن مسعدة عن عبد الله الرومي قال دخلت على أم قلق ناشي قوزان وتما تركي كرانت أم قلق فقلت سنتي ما أقصر سقف بيتي للي رفن تاكين كياهي قدرتا ديوا ما أقصر كما صيغة تعجب كنا رفن تاكين كياهي كنكنتا قال سيتي يا بني سيتي أنا إن أمير المؤمنين sarkin muminai Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu kataba ila ummali ya rubuta takarda zuwa ga dukkanin ma'aikatan shi Allah ta tsino bina akum kada ku tsawaita gidanku fa innahu min sharri ayyamikum tsawon gini shine mafi sharrin ranaku lokacin da kuka fara gasar gini mai tsawo to lokacin da za ku fara fadawa cikin matsala kenan sai ce to ina muku umarni kar ku tsawaita gidajenku idan gwamnati za ta yi gida za ka kata ba da kwangilan dogayen gini a yi su sakai ka su kaga yadda ake rubuta sakula a gwamnatin umar dan khattab banda wani zai gaya mota sakula da umar dan khattab ya rubuta ya rubuta sakulan sallah zuwa ga gwamnonin shi da ya naɗa gwamnoni da hakimai ya tura su ƙauyuka yana shiga ofis da ya rubuta takarda sai ce to ga sakula ta farko a sake ta inna ahamma amrikum ilayya as-salat mafi muhimmancin al'amarin ku a guna shine sallah faman hafizaha wa hafaza alaiha hafiza masu waha wa man bayya'aha fa huwa lima siwaha abya ya ce wanda ya tsare ta ya kiyaye ta ya ce to zai kiyaye abin da bai kai ta wuya ba wanda duk ya tozarta sallah ina da yaƙinin zai tozarta abin da ya kasa ta kaga kenan da gaske zo mulki da ka kai ma idan ka naɗa gwamnoni ka naɗa ciyamomi ana kawo ma rahoto ciyaman ɗinka baya sallah cikin jama'a ka cire shi wallahi in ka bar shi ba za a yi daidai ba duk ciyaman ɗin da baya sallah a cikin al'umma barawo ne in ba sa'a ba mun ce ba dole fa eh don haka in ka raba ofisoshi ka bada kwamishinoninka da shugabannin ma'aikatu da daraktoci da permanent secretary da ciyamomi da kawun suloli to ka bi cv din kowanne me ya haddace na alqur'ani me ya haddace na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dabi'unsa suke ya sallarsa cikin jama'a wallahi in ya gafa cika wannan kasa su wallahi sai ya ma barna a cikin mulki bayan da za ka yi ɗauko mutumin da ya saba zama a gidan giya ɗan iska ka ba shi gwamnati ko kawunsula ta naɗa shi sai ya taimaka barna ta ƙaru cikin garin ba ka fara a ciki in ka ɗauko mutumin da ya saba tafara da iskanci ta ba shi lokal zaman ciyama wataƙil idan yana yi a garin da sasannin ƙauyukan kuma sai su mai da har kuma jihohi za su fara tsallakawa don haka ɓarnar yanzu ana exporting ta daga wata jihar zuwa wata jihar daga wata local government din zuwa wata local government idan mutum ya saba iskanci da tabara a unguwa idan kuka ba shi to jihar su ya yaɗa wannan ɓarnar ta shi da haka idan Allah ya ba ta amana ta mulki duk wanda za ka naɗa su zo kusa da kai ka damu da ɗabi'unsu ka damu da ya suke sallah da kiyaye ta ko an ki ko an so wallahi kyawawan ɗabi'u su suke taimakawa wajen samun kyawawan gwamnati duk wanda ya rasa kyawun ɗabi'a a karan kan shi ba yadda zai rike masa amana dan bai san ta ba abin da ya bamu wahala lokacin da turan mulkin mallaka suka tashi tafiya duk wanda suka danka wa mulki suna da karancin fahimtar addini in ban da ɗan ƙalilan a cikinsu iyaka jarinsu a wannan lokacin kawai kishin ƙasa shi da iyaka kawai jarin da suke akwai duk abin da suka yi dan kishin ƙasa ne ko sun yi dan kishin bangarorin su ne amma suna da karancin kishin addini shi yasa aka gina barna da yawa da har yau muka saka magance ta ko a wancan tsarin lokacin nayi magana yadda aka bar tsarin mulkin mu har yau yake tafiya galibin sa ko dai tsari ne na iskanci da arnanci da bautar shedanu ko kuma tsari ne na kiristanci haka ɗalibi abubuwan yake tafiya kuma duk wanda suka zo ba su san ba me ake yi ba har yanzu akan haka ake tafiya da haka to in kana sa mutanen arziki kana gaya musu sallah da tsare haƙƙin Allah shine gaba to kuma duk wanda ya tsare sallah ita kwa tanha anil fahashadi wal munkar sallah tana hana alfasha da munkari babu yadda za a yi ciyaman da ɗan majalisa suna sallah suna tsare sallah kuma ta hana su alfasha da munkari kuma a ce maka ana ƙalalata ƙananan ƴan mata su shuru ana kwartanci da shaɗe su shuru ana sai da ƙwaya da ganye su shuru ana homo da luwaɗo su yi shuru ana ɓarna a kasuwanni su yi shuru ana kaza su tsani dole sai sun taimaka wajen yaƙar wannan ƙananan ayyuka ɗin to shi yasa umar ɗan faɗa da kaga sashi da shi ta farko shi ne ku kiyaye sallah duk gwamnati da ya kiyaye min sallah na san zai tsare mun aiki na duk wanda ya wulakanta sallah aiki na Allah madaukakin sarki sai na san zai wulakanta aiki da amana da na bashi ila imanin Umar dan Khattabi da haka da an bashi labari ciyaman baya fitowa sallah zai saka da kansa ya je ya gano gaskiya ne baya sallah a cikin jama'a baya fitowa cikin al'umma a yi hira da shi in aka ba da labari tabbas baya fitowa sai ya tambaye shi shi yasa da ya tura wani sahabi ya tura shi garin Hims in ban manta ba mutanen garin da ya zo tambaye su me matsalar ku da su suka ce matsalar sa guda uku ce yace akwai ranar da baya fitowa sai wajen sha biyu rana ko karfe ɗaya na rana ta yi yake fitowa kuma idan dare ya yi duk matsalar da ta taso in ta je ka buga mai gida baya amsa maka wani lokacin kawai ana cikin jama'a kuma sai ya fashe da kuka mai suma wannan gaskiya mace mu farfadiya gari shi wannan shine matsalolin su da shi Umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya nada shi yana da yakinin zai tsare amana ga goke guda uku a kawo haka yi maimakon wucewa da zai sai ya tsaya yanzu sai ya ansa waɗannan tambayoyi me yasa mutanen ka suka ce ba ka fitowa wata rana ɗaya tak a cikin sati sai karfe ɗaya tambayar da shugaban ƙasa zai zo ya wa gwamna ko ya wa ciyaman da local government dan Allah ciyamomi nawa ne suke wata ba sa lokacin zama nawa ne suke sati nawa ne idan za a raba grand din sai sun tsallaka wata jihar wata hotel a nan za a yi wa dakar kuɗin dukiyar wata jihar an ce ba a raba kuɗin dukiyar a jihar sai an je babban birni ko an je Kano a nan ake raba ta yanzu wannan shi kawai rana ɗaya ce baya fitowa amma Umar dan Kafsabi sai dai tambaye me yasa ba ka fitowa alhali kana cikin albadinka ya ce Allah ya sani na yi alkawari da sani da Allah za mu san ansar tambaya ya ce dalilin da yake faruwa tufafi na kwaya ɗaya ne tsawon sati shi ne a jikina a wannan ranar ne nake samun ɗan mayafin shimfiɗa ta ko kwanciya ta in ɗaura a jiki saboda ba ni da yaro da yake mun hidima zan wanke in shanya in jira ya bushe in gyara sannan ku da cikin jama'a wannan shi ne abin da yake makarantar in Allah zai idan aka masa siya mai kyautar riga da ake kai mai gida kadai ba mamaki sai ya kwana 360 yana sa zai kare ta ba dan ma dai sun daina bada bangila joint account ko amma da ba joint account wallahi rigar da za a kai wasiya mun sai shekara bai fata ba yace to wannan ne dalili na farko me yasa an buga gida da daddare ba ta fitowa yace na ba su tun daga safiya har zuwa magariba din mai matsala zo zan saurari shi a yadda ake aiki ba overtime tun daga safa har magariba aikin al'umma yake yace to me yasa in an buga da daddare baka tasowa sai ce na raba rayuwa ta ne gida biyu tun daga safiya har dare na bawa al'umma ta kyauta ko kuma aikin da nake musu dare kuma kashin farko na bawa iyali na a nan zan saurare su ni ma mu tattauna in ji matsalolin gida in ji matsalolin yara inda wadda take da baki in saurari bakinsa in na gama sun yi bacci kuma sai in saurari ubangiji na shi ne za mu tattauna ya ce to ba zan ba su yi ne ban ɗauki haƙin iyali in sake ba su ko ɗauki haƙin ubangiji in ba su shi yasa in an buga da daddare ba na amsa me yasa kake kuka a majalisa ya ce na tuno kai in musulunta a gaba na aka kashe sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yanki jikinsa an yanki jikinsa an yanki jikin shi na ga lokacin da ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce Allahumma ahsihim adada waqtulhum badala wa la tughadir minhum ahada sannan aka tashi shi yace in na tuno addu'ar na tuno ban bashi gudunmuwa ba sai in ji tsoron kada Allah ya kama ni cikin wannan addu'ar shine ba na sanin lokacin da nake suna saboda tsoron Allah ya riga ya kama zuciyar ya san Allah ba da wasa bane in an kai ƙara guri shi yanzu fatina ta kai ƙarshe ɗan ƙaramin akawo in rike gurin kuɗin ku kuka ce za mu yi Allah ya isa ko kuka tsorata shi ma kuka ce za mu sa Qur'ani sai sai ku je ku ba za a bada baya ci ko idan ne fa din ka kai ƙari duk kama kafa kai to Allah ba zai saka bai an ba shi cin hanci saboda tsabar rashin kunya kuma dan fatsa bai ce alhamdulillah saboda yakinin da yake da akwai akan gwamnan da ya turo har yanzu yana nan ba a motsa shi da yanzu ba abin da zai ja ka cire wannan gwamnan babu abin da zai jawo ka cire shi kuma dan fatsa bai ce to kumin lissafin talakawan gari idan an tashi turo zakka a san gawa gawa za a turo ana jero masa da sai ga gwamna shine na farko duk mutanen garin sun yarda shine mafi talauci to amma yanzu dan Allah zai wahala a bawa mutum kawun sula ya shekara kuma a ce shi ne talakan unguwarsu ba wai ciyaman ba ba gwamna da yake ji ba kudin jihar nasa ne yanzu gwamna in ka taba ya ce kar a taba mu kudi sai na dawo kawai ji yake kudin nasa ne saboda haka baya ji a jikinsa in ya dauka fata yake saboda nasa ne baya ji Allah madaukakin sarki zai tambaye shi shi yasa mun shiga wani wadi ne da Allah sai ya jarrabe mu da shugabanni irin yadda muke da mu mu ma zanan kowanne ya dare Allah Allah yake Allah sai shi wani guri ya yi barna da yawa akwai wani muru a ran to yasa zuwan da ya riga ku zuwa ya muku barna amma ku ji a ran ku in mun je insha Allah za mu yi gyara za mu yi abin da ya dace da wanda ya riga ku zuwa ya gyara ya abin da ya dace ya ku samu ai share muku hanya sai ku je gurin lafiya kyakkyawan abin da kuke da akwai sai Allah ba ku shugabanni irin kama ta kunu yi wallan alaikum yadda kuke haka Allah ke dora muku shugabanni ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce ku hakuri yace na rantse da Allah ba wani zamani da zai zo muku face wanda yake bayan sa ya fi nuni haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka yanzu duk jajen da zani an rufe boda akwai restrictions akwai karyewar dala akwai karyewar man fetur akwai rashin aiki yi in dai har ba mu gyara ba mun jiwa ga Allah wallahi wanda za a zaɓa shugaba a gaba ko fanta mini wallahi sai hakan ta fi lalace da kyakkyawan da ko Buhari bai kai fanta mu wasan addini da kokarin wa addini hidima to ko fanta mu ka zaɓa a 2023 ko in ya fito insha Allah shi zani to ko shi ka zaɓa ba tunanin karnar ta rabu ba sai dai ta ƙaru saboda karnar a cikin mu mudin ne idan muka gyara to ko ɗan giya ka ɗauko ka ɗora dole sai ya yi aikin gyara eh sai sa wani malami yake magana yake cewa ku tsai da gwamnatin Allah a zukatan za a tsai da muku ita a ƙasar idan kowa ya zama mai gaskiya mai tsari doka a iyaka inda yake iya inda Allah zai tambaye shi kuma kowa in ya haka kuma kuke da bukaci duk ofisin da aka baka ka tsaya ka tabbatar gaskiya da daidai aka in kowa ya haka to ne kake da bukata ba ka da bukatar EFCC ba ka da bukatar ICCC ba ka da bukatar wane ne ba ka da bukatar wane ne duk da su din baya hana karna baya hana fata baya hana alwajja ana in ka toshe wannan wannan za a fito in ka tsara wa jami'an tsaro an ba su kuɗi an ba su albashin sai ka tsara musu faɗai in ka tsara musu sai ka tsara musu faɗai in ka tsara musu sai ka tsara musu faɗai da haka shi kuɗi baya maganin matsala yawan albahi da za ka wa mutum yawan buri za ka ƙara mashi duk wanda burin ya ƙaru yawan karnacin za ta ƙaru Allah madaukakin sarki ya gyara mana da haka dai kyakkyawan gyara imam balik ya yi rantsuwa babu abin da zai gyara wannan al'ummar sai abin da ya gyara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku an ce ba haka ba dai a yi mu gani har ba ga lokacin da hutu sa za ta hura wuta ko eh كتب إلى آلاء ماله ألا تطيلوا بناءكم فإنه من شر أيامكم باب من بنى باب ديك مغانا غون دي جيني حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حب حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سنزوغ من ذن الله صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا يلا جارا بنغو يابي ko ya tsage ana kokarin ciki shi haka bangon gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi suka zo suka samu manzon Allah yana aikin bangon gidan shi katangar gidansa aw bina allahu ko kuma yana gyaran wani daki wata kalsu ne waɗancan biyar din da wani malami yake cewa akwai biyar na ƙasa akwai biyar na zarban da dilo to waɗannan biyar din ba ma ki akwai krakin an yi ruwa ya dake su sun yi loba to manzon Allah na yaɗe a jikinsu ko yana zuba jiki da suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'anahu sai suka agaza wa manzon Allah wajen aikin wannan gini din wannan yana bayani akan wanda ya gini kenan kaga an samu manzon Allah da kansa ya gini ko yana aikin gini duk da malamai sun ce akwai magana akan hadisi din حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال دخلنا على خباب نعوده من شيء وجن خباب من كمل زيارة من وجه حديث الخباب أو جنسات النقر شيكو وقد اكتوى سبع كيات wata rahin lafiya ya sai ce lokacin da muka kai masa ziyara an mai sakiya har guda bakwai wata riwayar a cikin shi mun san sakiya ko guri in yayi ruwa ya dauki diwa da mugunya a sa karfe a wuta in yayi wuta a soka a gurin saboda a zubar da wannan mugunyar a zubar da dattin kuma a kone virus din da suke ciki kan su sake lalata gurin ko su rure shi ana amfani da tsakiya a da yanzu amma dai an shawo kan matsalar ko antibiotics ake shaye to da wannan lalatin da ake yin aka soka to kwayoyin da suke ciki za a kashe gashi ne ake na azaba kanwar azabar da mala'iku za su samu idan ake cin a duniya wa qad tawa saba akayyati fa qala sai yake ce musu inna ashabana yake kaga ƴan uwanmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina salafu wanda suka gabata madaw sun wuce da alkhairansu shi ma sahabi ne na manzon Allah kuma yana muka bada labari shi aka azabtar da shi bayan sa da Umar dan Khattabi aka buɗa yace bai taba ganin wanda aka wa azaba ba irin shi yace an hura wuta abin da ya kashe wutar wannan nama ko jini a ko kitse da yake fitowa ta jikin sa shi ya kashe wannan wutar yanzu kuma gashi Allah ya sake dora masa wata jinyar yadda aka mai lalas har guda bakwai a cikin shi ina ruwan Allah yubtala rajulu ala hasbi dini ana jarraba mutum ne gwargwadon ƙarfin imani yanzu ko ina bayan da matsala yanzu cikin Allah ya sa ana mai lalar kuma har yanzu yana nan yana sha'awar ƴan uwansa da suka riga shi gidan gaskiya yace ƴan uwana da suka wuce shi sun tafi da alkhairi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam tunqishum ad-dunya yace su kan duniya ba ta rige su komai ba ta rige musu ladan su ba sun yi jihadi sun tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a kafa gwamnati a samu ganima a ganima a kaɗo zuciya Allah sai ɗauke kayansa yace su kan wannan duniya ba ta rage musu albarkar ayyukansu ba wannan sun su mun duniya wa inna ma asabna yace mu kan yanzu mun samu ma la najidu lahu mawdi'an dukiyar da babu inda za mu sa ta illa tarab ba sai mu maida ta kan kafa Allah ya hore dukiya an same ta mun rasa abin da za mu yi da wannan dukiya sai dai mu maida ta kanka ba ina karshen samun dukiyar ba duka tsari satar kuɗin al'umma ta ƙwari sata da halin fera da gafiya da jidan da komai ƙarshe ba mamaki kawai dai ka je abuja ka yi gida ka je kaduna ka yi gida ka je kano ka yi gida ka je ina ne ka yi gida ka je port harcourt saboda a nan bankuna suke karɓar loan kwalatarar su ba da bashi duk ka je ka kare gidajen wani gidan ba ka da lokacin da za ka je ka gan shi ya ci kanki ko bai ci ba shi ne ƙarshen ya ce to kuma Allah ya buɗa mana duniya mun same ta mun samu kuɗin ma da ba abin da za mu yi sai mai gini shi ne ke sa falar da jin lahu mawdi an illa sara ba mu samu inda za mu ajiye kuɗin ba sai akan turbaya shi ne gini to kaga wanda ya samu dukiya har ta kai ga yana gini yana kallon kamar ta rage mai darajarsa wajen Allah madaukakin sarki kuma yana cikin abin da manzon Allah ya gaya sahabbai shi wata rana an sha wahala an ji zafi an galabaita eh am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah to su ma an jijjiga su ne an ji bala'in ya kai bala'in suka yi korafi sai Allah ke ba su labari ba kai fa irin jarrabawar da aka wa wa'anci to amma dai a wannan zafin ya manzan Allah dan ya taryatar da zuciyarsu ya ba su hakuri sai ta musu wallahi man faqru aksha alai bayan bana duniya bana cikin muku tsoron talauci ba na yadda ba za ku yi talauci a bayana ba man faqru aksha alaikum walakin aksha alaikum an tubsata lakum kama busitat ala man kana qablakum aw kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsoron da nake shine kada Allah ya yalwata muku duniya kamar yadda aka yalwata wa magabatan ku kwatanta na fasuha kama ta na fasuha za ku yi rigagganiya wajen samun dukiya da duniya kamar yadda su suka yi rigagganiya wajen samun dukiya da duniya da ba tu hulli ka kun kama halakar ku san ba ku wasa ba sai ta halakar da ku kamar yadda su ma ta halakar da su da haka shi idan mutum Allah ya hure masa imani to ba a ji mai tsoron talauci duniya za ta zo mashi abin da kawai ake ji mashi tsoro kada duniya ta canja shi kada za ta canja shi wani za ka canja shi gwanin zuwa masallaci amma da an ce ga ofa ta nnpc ko oil and gas shi kenan in ba sa'a ba kuma in ya shigo garin ma da kar za ku yi sallah a zahar da shi abu zai ci dama motarsa da gudu da tinta commitment din ya yawa da yasa za ga motar da gudu ake sayar ta saboda lokacin ya yi kaɗan in ya taho daga abuja ɗari da tamanin ɗari da saba'in haka ake tafiya gagab gagab gagab gagab gagab lokaci sai kaɗan in ya bako ina tsus tsus tsus tsus tsus tsus na lokaci da haka ba zai iya zuwa masallaci ba ku yi wannan sallar da aka saba yi sai ka ce ma kasar yake fa duk da garin babansa sai ka ce ai an bada fatawa kasar ake saboda gudun tsanar yawa haka duniya take yace ina jin tsoron in aka buɗa ta to za ku yi munafasa a kan to yi tsara ga duk imanin mutum duk musuluncin mutum in ka tsoma ne cikin daula in ba Allah ya taimaka yana da masu shawara ba to shi ma za ka ga yana koma yana hali irin na ɗan duniya da wannan sahabin an buɗe duniya sun samu duniya arziki har sun rasa yadda za a yi shi wanda za a ba kyauta da sadaka duk sun ƙare to za a yi da kuɗin dole a sarki gini shi ne ce mun rasa yadda za mu yi da kuɗi dole sai an yi gini yanzu duk wannan tsitsi ɗin da ake da tsitsin talauci har yanzu dai magana da nake galibi abin da muke da bukata ba dole ba ta tana mu wannan tsitsi ɗin dan Allah mu da muke irin wannan gidan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai yayi kada da za a kai gida ka ce kofa ta dubu talatin ta dubu arba'in albashin kake da na wata guda wanduna sai ka sai masu buɗewar wannan na zamani yan dubu ashirin da biyar biyar ko dubu ashirin ashirin kuma ka sa falo da windo guda takwas dubu ɗari biyu a dashen ka kenan na rabin shekara kuma kana da buƙatar riga kana da buƙatar kaza kana da buƙatar android faskekiya tun daga iphone 1 har zuwa iphone 11 spark 1 spark 2 spark 3 a ce ma pro a ce ma wace ce duk kana da buƙata ko kana da buƙatar takalmi su bari suwa duk sun zama ɓarfin yayi kana da buƙatar hula tun ana tangaran ana wace ce ana wace ce ana wace ce har za a zo a rasa da sunan da za a sa mata duka haka ake amma inda mu daure mu da mu jarraba dakunan bukka mana an wuce gurin ko na kace to inda duk wani sauri da yake gumala inda a baku sabuwar unguwa man ku je ku yi ɗakunan tara ku yi mata bukka ku aje ku ce duk mai son mu ta zo na unguwa za su zo ko ba za su zo ba ba wa za ta zo ta mutu a gidan ubanta zai za su koma wallahi da haka ita ina kallon har yanzu rayuwa rayuwa tana zafi ne iyaka burin da muka ɗauka a cikin rayuwa ba na ce wadda daga kowa ya gidan ƙasa ba kuma na ce yin gida na suminci mai kyau ba mazubi da nima mai kyau nake in Allah ya yarda ba na ce laifi ba ne ba amma dai idan ƙarfin bai kai ba ka yi iyaka abin da Allah ya gode maka inda za mu kauce buri ni iyaka abin da zan iya mu zuba danga mu ja tanka a tsaure a yi gwanin kwanci a siyo leda a zuba a zuba yanka a taru a ɗauka a ɗora a yi ƙofa ɗakin da za a yi wannan duku-duku Allah ka zuba guda uku ko ka zuba guda hudu ko ka yi musu ciki da fado ka jera su a diga ta wani a wuce wannan a musu ciki da fado ba hatta kayan alatin da za a zuba a ciki sai sun yi karanci to da za ka ga rayuwar da mata ɗan yi sassauci duk kamar da suka ƙara aure da suka ƙasa aure inda za su yi haƙuri su yi irin wannan ɗakunan irin na matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an rage waɗansu matsaloli din Allah madaukakin sarki ya taimaka mana amma dai zamanin in yi wuce abu kusan an wuce shi amma dai wucewar ita ce take jefa mu cikin matsala sahabbai akwai sahabban da har suka mutu ba su da kaya tarbiya duk mai arzikin da ake faɗa na sahabbai wallahi kusan bai sa tufafin da matsiyatan mu suke sawa a yanzu ba ba dukansu ba ne suka sa yanzu aka tada mutum da sabon shadda alhamdulillah da yadi mai kyau ga hula ga takalmi zai wahala ka samu saurayi a ce maka yayi wata guda bai samu silifar da zai sa kafarsa ba ina ji yana da matukar wahala kuma ka muka samu saurayin da ya ga mata kalmin kaba a ce ya saka ya sa ko a ce zai iya saka takalmin kaba anan wallahi bana ji za a samu to kaga kenan ko takalmin taya ko duk an wuce waɗannan guraren ke ga kenan talaucin mu ne muke jin sa a zuciyar mu amma kamar talauci yadda muke faɗa ba haka ne yake ba mun ɗauko wasu bururruka ne da shi suka ƙara takura rayuwar mu har yanzu magana da nake shi ne inda za mu daure mu rage wasu burika da rayuwar mu za ta yi sauki ita ce hikimar gaya maka ga ɗakunan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa ya rasu da duniya za ta ci gaba dai da ci gaban duniya za a kai wallahi ba za a kai lokacin da mutane za su kai ga martaba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba babu ci gaban da za a yi mutum ya ce ya samu matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma manzon Allah ba matsayin irin na sahabbai wallahi ba wanda yake samu to idan sun rayu a can ba abin da ya taba lafiyar su ba abin da ya taba imanin su ba abin da zai hana ka man kara ya taba lafiyar ka taba imanin ka wata kala kuma da zaka zauna a wannan dakunan ba an fi samun iska ma mai kyau eh idan ba a masa wannan rufin na kirf tsakanin bangon da wannan dan kallon akwai gurin da aka bari iska tana shigowa sai dai ma mutu yana higa ta gurin har wani amma dai ana kai iska mai kyau ta gurin to inda mutane za su daure su sassauta buri in Allah bai hore maka na saminti ba kai na kasa man abokan ka tabe masarar kasa kai ta bulu damuna tana karewa abokan ka su taimaka ma ku turo a baro ku kawo ku zo ku gina in Allah hore maka ku farto itace ku dora in Allah hore maka buga kwano ku dauko jar kasa ku goga da kanku insha Allah Allah ya kawo lafiya ba matsala da rayuwar za ta yi sauki sosai mu rage buri ni ne amfanin sanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa suka rayu shine kuma amfanin da Imam Bukhari ya kawo maka kaga kamar ya san zamu zo wannan zamani duk wannan magana babu ita a zamanin shi amma yana karantar da yan zamanin shi ga yadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga matsalar da za mu samu idan mun fara gasa a wajen dogayen gini mu kuma muke adaddaki matsalar da muke samu Allah ya sa mu dace sai sai falam najil lahu mawdi'an illa turab ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذن الله صلى الله عليه وسلم بنا هانا أن ندعو بالموت يا هانا مبور متوى لدعوت به دانا روكي الله مدعوكتين سلكي أوكي رايواتا سوال أنا من شيو ليكي دفيشي yace to amma tun da manzon Allah ce kada ɗayan ku yayi burin mutuwa yace wallahi ba zan yi burin mutuwa ba amma ba dan wannan ba da nayi burin Allah ya kuma mutuwa ta dauke Allah ya samu dace thumma atainahu marratan ukhra to bayan ya samu sauki ne sai muka zo mai wani lokacin na daban wa huwa yabni ha'itan lahu sai gashi kuma yana kewaye lambun shi dan adam kenan ko shine yake fada sun samu dukiya ba abin da za su yi da ita sai zuba ta suke a ƙasa to amma da Allah ya bashi lafiya ya warware kuma ga dukiyar Allah bai kwace ba ya za a yi dole ne in mutum ya shiga gwamnati ya ɗauki kuɗin al'umma ya rasa yadda zai shiga ce maka yayi sabon gona ko yayi lambu ko yayi gidan gona a kawo jimina da waye abinda ba su da amfani a gurin ake musu wahala haka ake ta yi ko a siyo waya a kewaye a siyo kaza a kewaye in an ji ya fita daga gwamnati kuma sai Allah ya tsarki abin ya da kansa yana gwanjanta yana saida ta haka yake shi ma ce da muka same shi ya bani ha'itan lahu fa qala da kansa dai bai manta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga musu bace innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in yunfiquhu musulmi ana bashi lada akan duk abin da ya kashe dukiyar shi illa fi shay'i sai akan abu kwaya ɗaya tak ya ja'aluhu fi turab abinda mutum yake sanyawa akan doran ƙasa da haka duk kuɗin da zaka kashe akan doran ƙasa in dai dan bajinta ne to wani abun baka da lada da haka idan Allah hore maka la kuɗi ka je kai kafce can lambu ko kafkace gidan gona ka kashe mata kuɗi babu ladar da za a baka amma idan ka yi ta ne saboda hannun jari saboda ya zama to maka gurin sana'a wajen da nan tsuntsaye da kaji ka kawo ka sai da ka ƙara rufa wa kanka asiri wannan daban ne amma kawai ƙasaita ce da isa ka kai to wannan babu ladan komai a ciki matsawar da kuɗin ka na halaliya ka yi in ba da kuɗin halaliya bane kai da kuɗin al'umma ne za ka biya al'umma da ɗaya da biyu kuma ba na ji dukka taron mutane za su haɗu su yafe maka idan ka mulki mutum miliyan ɗaya ka kwashe kuɗinsu in ka yi sa'a mutum ɗari hida su ji tausayin ka su ce sun yafe maka har ga Allah ɗari hudu za ku yi shari'a da su a gaban Allah maɗaukakin sarki ya fi haka ko Allah ya gyara حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو الصفر أنا عبد الله بن عمرو قال مر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوش وأنا أصله خصا لنا من الله يوش يعني إنا جارا بكر بكر ta huje ta lalace irin bukar da ake mata yan kofofi kana gano abin da yake waje ko daga cikin kalleka saboda tsabar taran bai haɗu ba kana iya leko wanda yake ciki ta irin wannan bukar ita yake gyara ko kuma irin otel san zai idan kaje za ga an yi buka da za ga gefen ta duk abu buɗe yake ko wanda yake zan ana iya hango shi wani ake kira da fusta yace to ina irin gyaran wannan bukka din ko irin fannan da ake yin ta fa kala sai manzo Allah ce ma hada sai ce me wannan kuma bultu sai na ce aslihu khussan lana ina gyaran rumfar mu ne ko bukkar mu ya rasulullah sai manzo Allah ce al'amru asra'u min zalik al'amarin yafi haka gaggawar al'amarin ta wuce wannan ma'ana mutuwa da za ta zo ta same ka in baka gyara aikinka ba to ya fi barnar da za ta same ka in baka gyara bukarka ba in baka gyara bukarka ba ko ɗakinka me kake jin tsoro ba rana ba ce da ruwa da iska ta ɗauke ɗakinka to idan baka gyara halayenka ba ita ma gaggawar da mutuwa za ta maka ya wuce wannan ko kuma al'amarin alkiyama da al'amarin mutuwa bai kamata ma a ce mutum ya samu lokacin da yake gyaran buka hadisin yake karantar da kai kenan yana karantar da kai kai taka tsantsan kai gudun duniya ita duniyar ba ta kai lokacin da za a kashe mata ba a ɓata lokaci ana ta zuba kuɗi a kan ƙasa ana ta zuba kuɗi a kan gini a juya ga Allah maɗaukakin sarki a gyara tsakanin mu da Allah maɗaukakin sarki ba a ce karka yi gida ba ba a ce karka yi mutsuguni ba ba a ce karka rufa kan asiri ba amma dai abin da ya fi dacewa shine mutum ya taho ga gyaran halinsa da gyaran tarbiyyarsa da gyara mu'amalarsa da Allah madaukakin sarki in Allah ya hore maka kayi gini ko kayi gida ba laifi ba ne matsawar darafin asiri ne abin da na wuce a can a tsawul ful bayanan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an samu dogayen gidaje dan ya nuna maka cewa ba ku haramun bane wajen gini a dogayen gidaje ina ji da manzon Allah ya shiga gidan Madina an sauke shi ne a gidan Abu Abu Al-Ansari in ban manta ba ko da aka kama taguwa sai ce da uha fa inna ha ma'amura ku kyale ta da umarnin Allah madaukakin sarki take tafiya taguwar bata bushe ba sai da ta je kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari a nan ta taka birki gidan Abu Abu Abu Abu Ayyub al-Ansari a lokacin ofsali yana da gini a ƙasa yana da gini a sama kuma Allah da kansa ya zaba manzon Allah a nan zai zauna to kaga kenan yanayin gini ko beni ba shine abin zargi ba me buƙatuwarka da abin da kake ginawa meye niyyarka da abin da kake ginawa dan alfahari ne da ketare ne da nuna ta'isa shine da matsala kake kai ne dan bukatuwarka da biyan bukatarka da biyan bukatar iyalanka da sufar kanka wannan shine abin da ake da kallo a ciki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ka zauna a ƙasa duk da zuciyar mu ba ta jin daɗi a ce muna sama dan mutane za su yi ta zuwa ziyara da gaisuwa a ce sai sun wuce mu sun hau sama sun same ka kai ma an za ka sauko sallah sai kana hawa kana sauka da takura a ciki sai ce za mu tattare kayan mu koma sama don ya zama to mun sauƙaƙa maka shiga da fita da zuwan baki da fitar baki amma zuciyar tana jin nauyi a ce ga manzon Allah na kafa su suna sama har wata rana suka yi rahin sa'a an da ruwa ya kwace ruwan ya zube sun san yanzu cikin minti ne zai ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka zo ka ga tashin hankali kokarin kwahe ruwan da tattare shi da dauke shi kar a samu ya ɗugu ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da kaga ke da an taddabe ni ne amma bai hana ba idan ruwa ya zube ya so a ƙasa kaga ke na rufin bai kai tsarin da muke da akwai a yanzu ba amma dai almuhim muna da dogon gini a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah bai ce laifi bane manzon Allah bai ce kuskure bane ba shi yasa Ibn Hajar yake cewa ba duk abu bane da aka ce alamar sa'al kiyama zai zama to laifi ne da sabon Allah madaukakin sarki ya danganta da ya mutum ya dauke shi ya mutum ya aikata wannan abin abinda muka faɗa zama to daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace kafin mu karanta tambaya akwai dan uwa da yace yana fama da wata rahin lafiya yana so da Allah ya uwa a sashi cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi sauki Allah ya sa ta zama masa kafara da shi da sauran uwa musulmi dukkanin su Allah ya ba su lafiya kamar da muka ambata a wancan satin su sarkin shanu gade ladan shi Allah ba shi lafiya har ya fito muna tare da shi duka muna da Allah madaukakin sarki ya kara wa ƴan uwa musulmi lafiya Allah ya sa da zama doka fara a gare su na na na na to wannan da Allah jini ne za a kara mata leda biyu an samu kuma jinin da za a bada amma akwai kudin sikirinin da ake na jinin da leda da za a sa jinin naira dubu biyu ko ta leda shine take roƙon yan uwa su taimaka mata a samu wanda za su zagaya Allah bada ikon taimakawa wanda ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam wata baiwar Allah ce take yi wa mahaifiyarta azumi bayan taro malam ya dace take yi ya dace babu laifi insha Allah ana iya ramawa fa haqqullahi ahqqu bil wafa'i inda malamai sun tattauna ana rama ko ba a rama amma dai abin da yafi kusanci wal ahwaq shine ana ramawa amma wanda suke ramawa sune waliyai na jini su suke ramawa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Allah ya tsare malam tambaya ka taba koya mana kitabul tauhid a ciki ta gaya mana laifin cin iyaka to in mutum ya sayi gida da rela ko baranda to shi za a ke rubuta wa laifin ko wanda ya sanya e duk wanda ya ci gida ya ci iyaka ko da taki daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauko wannan abin a ɗora masa shi a ranar gobe alkiyama idan za ka sai gida an ci iyaka ko an yi baranda a kan titi ko an yi rela a kan titi sai ka gaya masa to wannan za a cire ta banda ita a cikin ciniki saboda a kan titi take ba zan saya da ita ba in an sai da ma ka saya idan ba a sai da maka ba shikenan in ka ga za ka iya ka saya kuma sai ka buɗe yadda mutane za su samu titin ka eh kuma gwamnati ta ba da izini ta ba da dama za a iya yi to wani abu ne daban amma dai yan uwa musulmi su yi tsoron Allah idan har Allah ya hore musu za su yi ginin gida mutane su yi kokarin su daina hayo kan titi daga cikin abin da ake hayo titi da shi ba har da sauka wani wani tafi da titi 50 by 50 ko 25 meters ta yadda mota za ta wuce sai mutum ya zo ya katuwa sauka a waya kuma ta tulo tudu biyu saboda haka daga inda ya zo jikin soka wanda mota ta fi wuta za ta wuce wallahi akwai cin iyaka a cikin wani al'amarin akwai lalata titin duk girman gidan mutum zai ga ba zai iya soka a ciki ba sai ya fito titi ta zama kamar al'ada da competition a goma duk titin da kai tsima da mun tota wai saboda suna tefane a wata suna cin abinci suna kai akwai abin al'ajabi a ciki akwai lalata titi akwai cutar da al'umma a ciki dole gwamnati ta da titi za a iya ficewa da mota amma an yi dima da mota ba za ta wuce ba akwai cutar da al'umma a ciki sako magudin ya ka sake ta akan titi da ke zubar da ruwa yadda ta ga dama mutane su haƙura da bin titin saboda matsalar ta kai ɗaya akwai cutar da al'umma akwai cin iyaka a cikin wani al'amari saboda yanzu ka mai da titi iyakar gidanka ne mallakar ka ne kai kai kaɗai da haka ya kamata mutane da ke takatsantsan wannan gyaran mahallin da tsaftar mahallin wala ba abu ɗaya bane ba ya kamata mu san yadda za mu ke gini kuma so ka auna ba an yi ta yadda ya dace a cikin gidanka har ka mutu da kai ba za ka kwashe ta ba inda ai ta ta gane sai ga mutum dukkan gidansa sai ga mutum yana da gida 75 by 75 ko 100 by 100 amma ba zan iya so ka abu a cikin jama'a wanda yake all the family kaga akwai cutar da al'umma akwai san kai akwai rashin sanin hakkin al'umma Allah ya sa mu dace in kuma za ka yi ta akan titi babu laifi ka yi ta akan titi amma ka yi ta sai da ba ka iya takura al'umma ba ma za a iya bi ta kanta a wuce ba za ta hana duk abin da za a yi akan titin ba in aka yi haka shikenan babu laifi amma an kai ta kai mata tudun da ba wanda zai iya bi ta kanta dan baro ba zai wuce ba kaga kenan ya zama iyaka mallakar ba ko ba mallakar ka bace ta kadai mallakar al'umma ce Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gyara malam dan Allah a sake yin magana akan kofar gefen arewa ta mata ce wasu in an kira su a waya suna fitowa ta wajen Allah ya taimaki malam to wannan dai kofar da take na bangaren an waye ta ne kawai ga mata don haka lokacin karatu da lokacin tashi ta mata sai kamar da kowa suka sani a yi hakuri a barwa mata suke mu'amalantar wannan kofar Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu dace